الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata hudu ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da tara ga watan 11 shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala cikin littafin mai albarka littafin waqiyatul insan min aljinni wash shaitan wallafar الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى yan uwa aje idan ba a manta ba muna karatu ne a cikin gabar da malin yake mana bayani game da haramcin yi wa aljanu yanka haramun ne a addinin musulunci musulmi ya yanka dan aljanu wannan haramun ne yakan iya kaiwa shirka da take fitar da mutum daga addinin musulunci gaba ɗaya allah kiyaye to akwai hadisin da muka karanta wanda na ce muku bani da shi a cikin nawa hadisin abu huraira utiyat ummati khamsu khisalin lam tutahunna ummatin qablahum to yadda na gaya muku cewa hadisi ne akwai fihi fihi maqal akwai maganganu a kansa to sai dai abinda nake so dan ji hankalinmu a cikin hadisin shine akwai wasu gaɓoɓi a cikin hadisin wanda wasu hadisan kuma ingantattu sun zo sun kawo su ba wai abin da nake nufi duk abin da yake cikin hadisin bai inganta ba a wannan ruwayar yadda ta zo a haɗa a cure ita ce take da matsala amma akwai wasu gurare a cikin hadisin wanda sun inganta yanzu misali kun ga canjawar bakin mai azumi wannan ai hadisi ingantacce ya zo da shi ko saboda haka shi wannan kun ga ai ya inganta ta wani bangare ba ta wannan hadisin ba sannan misali ɗaɗɗaure shaɗanu da ake shi ma ya inganta aiko hadisai a barkatai da yawa duk sun tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar idan ramadana ya kama ana ɗaɗɗaure aljanu to ko waɗannan gaɓaɓɓun duk gaba ɗaya sun inganta to amma gaɓaɓɓun da ba su ba su ne suke da matsala a ciki duk wata gaɓa a ciki da ta samu wani hadisi da ya goyi bayan ta ingantacce to wannan za a karɓe ta a matsayin sabita wacce kuma za a yi aiki da ita amma abinda nake nufi isnadin hadisin wanda ya san sina'a hadisi ya san abinda ake nufi isnadin hadisin da wannan riwaya da wannan matanin shine bai inganta ba Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa jiya mun tsaya ne a daidai hikayar da babban malami ibn al-qayyim al-jawziya yake kawo mana wanda ya ba mu labari cewa wanda al'amarin ya faru da shi shine ya ba shi labari a garin makka lokacin da za a jawo wani idan ruwa daga bayan gari ya shigo garin makka hakan ba ta yiwu ba sai da aka yi wa aljanu yanka kamar yadda muka ji labaran gaba ɗaya aka samu sa aka yi masa ado aka sa masa kaya aka zaga da shi ta cikin gari sannan aka kawo shi inda ake haƙan aka yanka shi duk wannan bisa umarnin da aljanu suka bayar aka yanka wannan san aka cire kansa aka jefa a cikin rijiya jinin sama gaba ɗaya aka zuba shi a cikin wannan rijiyar da su aljanu suka ce a zuba a ciki sannan a gefen jikin san shi ma gaba ɗaya aka jefa ta a cikin rijiya hakan ke da wuya kuma abin da suke nema na samun ruwa ya samu hamma ya gangaro ya shigo cikin garin makka ina gani anan muka dakata ko yawa shine ma lace qala al-allama shamsuddin shi da ibn al-qayyim al-jawziya sai ya faɗa yace وهذا نذير عادتهم قبل الإسلام من تزيين جارية حسناء وإلباسها أحسن ثيابها وإلقائها في النيل حتى يطلع حتى يطلع yace wannan abinda waɗannan mutane suka yi a garin makka wanda aka bashi labari to kwatankwacin al'adarsu ce kafin addinin musulunci larabawa suna da irin wannan al'ada musamman larabawan misra suna da irin wannan al'adar qablal islami kafin zuwan addinin musulunci min tazyini jariyatin hasna ta yadda suke samun budurwa ba a samun ba a samun namiji sai mace mace ma kuma ba a samun tsohuwa sai yarinya da take budurwa sannan budurwa ma kuma sai an samu kyakkyawa sannan sai a sanya mata tufafi na ado na ƙawa da banƙayi a yi mata ado da kowane irin nau'in ado wa ilbasi ya ahsan thiyabiha a sa masa tufafi mafi kyawun tufafi wa ilqa'iha fil nil sannan sai a je a samu kogin nil wancan kogin nil inda na ƙasar misra sai a je a jefa ta a ciki sun ma a hatta yatlu'a sannan za a samu dama shi kogin ya kawo wannan abu ne da sun daɗe suna yi tun lokacin jahiliya a lokacin sayyidina umar ɗan khattabi allah ƙara masa yarda sayyidina umar ya ƙoƙari ya lalata wannan muguwar bakar al'ada wato abin da yake faruwa shine duk shekara sun riga sun saba ruwan nil sai janye ta yadda ba za su iya samun damar su yi amfani da shi ba ruwan nil kuma sun dogara da shi wajen amfanonuwansu na sha da noma da sauransu kamar dai ruwa ne da suke dogaro akan su wajen rayuwarsu to sai ya kasance duk shekara ko sai ruwan ya janye baya sosai ta yadda ba za su yi amfani da shi ba kwata-kwata har sai sun samu budurwa sun mata irin abin da muka ambata an sa mata sababbin kaya an mata ado an mata kaza an mata kaza sai aje ta a cikin ruwan sai ruwan ya zo ya cinye ta kawai sai a kashe ta shikenan sai ruwan ya tafi da ita washe gari kuma sai ruwa ya dawo duk shekara abin da suke yi kenan ina fata an fahimta to kamar yadda ibn kathirin ya kawo a cikin littafinsa albidaya wa nihaya lokacin da yake bayani game da hawadith sanata 20 yake bayani game da abubuwan da suka faru a shekara ta 20 tunda da shi ibn kathir wanda ya san yadda yake al'amarinsa a cikin littafinsa yakan ɗauki shekara shekara ne duk sai ya faɗi abin da ya faru a shekara a shekara ta farko ga abin da ya faru a shekara ta kaza to lokacin da yake bayani game da abubuwan da suka faru a shekara ta 20 bayan hijira sai ya kawo wannan kisar a lokacin sayyidina umar ya ce lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ba musulmi nasara suka buɗe garin misra aka ƙwace shi daga hannun masu bautar gunki da sauransu sai ya kasance kwamandan yaƙin jagoran yaƙin a lokacin shi ne amru bin al'as radiyallahu anhu shi ne jagoranci wannan yaƙin aka ƙwace garin misra to yana ciki kafin a gama setilin ya dawo gida a tura sabon gwamna ko abin da ya kama da haka sai suka zo suka same shi suka ce to lokaci fa yayi ya ce lokacin me suka ce ai duk shekara ga abin da yake faruwa duk shekara irin wannan watan irin wannan lokaci kogin nil yana janyewa kamar yadda ka gani idan ya janye ba ma iya samun dama ya dawo mai amfani da ruwan sai mun yi kaza mun yi kaza mun samu budurwa an mata kaza an je an jefa ta mutu ruwan ya cinye ta sannan sai sai ruwa kuma ya dawo kun ga kamar kamar abin da ake cewa sacrificing ake mata kenan ko ake wa ruwan kamar me zan ce sadaukar da mutum ake wa ruwan duk shekara sai an sadaukar da mutum ya mutu sannan ruwa ya kawo to sai sai amr bin al-as ya ce musu wannan ba daidai bane wannan ya ci karo da addinin musulunci ba za a yi ba sai suka bari aiko sai ruwa ya ƙara janyewa ya ƙara yin baya sai dai kasance mutane sun fara shiga cikin wani hali sai ce to lalle al'amarin babba ne bar na aika zuwa ga khalifa sau da ka sai sauri ya rubuta takarda ya tura zuwa ga sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yace ga fa abin da yake faruwa a ni a garin Misra da kogin ni baya kawa duk shekara sai an yi kaza an yi kaza sayyidina Umar sai ya rubuto takarda ya aiko dan aike ce a kawo Amr bin al-As saboda haka aka kawo Amr bin al-As ya duba ya ga takarda sayyidina Umar ya rubuto masa dogon bayani a ciki yace masa a ciki akwai wata bitaqa wata karamar takarda ka dauka ka je ka jefa ta a kogin Nil din abin da ke cikin takaddar da ya duba shine haza min abdullahi umar amirul mu'minina ila nil ahli misra yace wannan wasiƙa ce daga bawan Allah umar shugaban muminai zuwa ga nil na garin misra yace in kunta tajri bi amrika wa min qibalika to fala tajri kai nil idan ka kasance kana gudana ne don raɗin kanka saboda ganin damarka to ba ma buƙatar gudanar ka kada ka gudana wa in kunta tajri bi amri wahidil qahhari fa nas'alullah subhanahu wata'ala ay yujrika in ku ka kasance kana gudana ne da umarnin Allah maɗaukakin sarki to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gudanar da kai yace kawai ka je ka jefa wannan takarda a cikin ruwa eh ba ba shi yazo da kansa manya kenan kawai da Amr ibn As je kawai sai jefa wannan takarda a cikin wannan ruwa washe gari ranar asabar sai ga ruwa ya zo ya wuce inda yake zuwa duk shekara sai ga ruwa ibn kasir ya kawo wannan kisar a cikin bidaya wani nihaya nasa to haka al'amarin ya kasance kun ga wancan abin da yake faruwa abu ne da aljanu suka dora musu kuma suka yarda da shi kuma abin yake faruwa duk lokacin da shekara ta in ba su yanka ba to babu ruwa amma da sun yi wannan yin sun yi wannan sadarkarwa sun kashe mutum shikenan sai ruwa ya kawo amma kun ga ji abin da na gaya muku zancen aqida kun ga da yake sayyidina Umar dan makarantar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ɗaliban annabi ne aqida ta dasa a cikin zuciyarsa bai yadda da wannan ba ya san wannan shirka ne ta yaya a ce a bada mutum da ruwa ya kawo shi ruwan shi ya kansa saboda ka aqida ta dasa a cikin zuciyarsa yana ganin wannan ya san ba daidai bane shi Amr dan As ya san ba daidai bane to amma yadda za a yi ruwan ya kawo shine matsala to amma da abin ya je wajen sayyidina Umar kamar yadda muka yi bayani ba wannan karatun bane karatun da ya salin sai na umar mulham ne Allah madaukakin sarki ne masa ilhama saboda haka sai wannan abun kuma sai Allah madaukakin sarki gudanar da tun daga lokacin zuwa yanzu ran bai ƙara kafewa irin wannan kafewa ba tun daga lokacin zuwa yanzu to shi da ibn qayyim yake gaya mana cewa wannan abin da waɗancan mutane suke kun ga yayi kama da wannan ko yayi kama da wannan a ba su umarni a ce ruwa ba zai gudana ba ya wuce har sai an samu sa an yanka shi an masa kaza an masa kaza an masa kaza an jefa shi ciki kun ga iri ɗaya ne to shi ne ke cewa irin abin da ya faru lokacin sayyidina umar ya ce sun maƙata allahu tilka sunnatul jahiliya sannan sai allah maɗaukakin sarki ya yanke wannan mummunar sunna ta jahiliyanci ta maguzanci ala yadi man akhafa aljinnu wa qama'aha umar radiyallahu anhu a hannun wanda aljanu suke jin tsoronsa kuma ya turmuza hancin shedanu shine umar dan katsaba allah ya kara masa yarda sai allah maɗaukakin sarki ya yanke wannan muguwar sunna a hannunsa bala ce wa haka ba hakanan kuma hadhal ain wa amsaluha shi wannan idan ruwan da aka samu a maka ake so a gudanar da shi din da aka ce sai an yanka sa an yi kaza an yi kaza shi ma irinsa da ire-irensa law hafaraha rajulun umari da a ce wani mutum irin sayyidina umar shine umari mai ɗabi'a da tauhidi da aqida da bin Allah irin na sayyidina umar da a ce za a samu mutum irinsa ya furuku minhu shaitan wanda shaitanu suke shakka suke jin tsoronsa lajarat ala ragmihim wa lam yuzbah lahum usfuran yace to da sai ruwan ya gudana ko da shaitanin aljannin ba sa su ko da basu ga dama ba ba za a yanka musu ko da tsuntsu ba ballanta nasa ko tsuntsu ba za ta kai a yanka musu ba fama fawqahu ballantana abin da yake saman tsuntsu walakin li kulli zamanin rijal malai ce sai dai kowanne zamani akwai irin mutanensa yawa lokacin sayyidina Umar irin sayyidina Umar ne lokacin can da aka wancan abin irin waɗancan mutane ne mu ma yanzu irin mu ne a cikin zamanin da haka al'amarin yake ne kulli zamanin rijal kowanne irin zamani akwai irin mutanen da suke rayuwa a cikin sa qala mala yace wa hadha ar-rajul alladhi akhbarani bi hadhihi al-hikaya mala ibn al-qayyim yace mutumin da ya bani wannan labarin na hikaya na garin makkan nan yace kuntu nazilahu wa jarahu wa jaruhu wa khabartuhu yace na kasance na zauna tare da shi shine nazilahu mun zauna tare da shi kamar ya kasance kun zo bakunta daga wani waje ko ka zo bakunta a sauke ka a wajen wani ka zauna ɗaki ɗaya da shi sai a ce kuntu nazilahu ma'ana na zauna tare da shi wa jaruhu kuma makocinsa ne ni gani gashi haka muke zama ko muke kwanciya wa khabartuhu kuma na tattauna da shi nayi mu'amala da shi da gugayya fara'aituhu sai na same shi sai na gan shi min asdaqin nasi yana daga cikin mafiya gaskiyar mutane ba makareci bane bare yayin ƙarya wa adyanuhum wa adyanihim yana ɗaya daga cikin mafi addinin mutane mutum ne mai rike addini wa a'zamihim amana kuma yana ɗaya daga cikin mafiya girman amana daga cikin mutane wa ahlul baladi kalimatuhum wahidatun ala sidqihi kuma duk mutanen gari gaba ɗaya kalmar su guda ɗaya ce akan gaskiyarsa da addininsa wa dinihi wa shahidu a hadhihi alwaqi'ata bi uyunihim su ma kuma dukkaninsu sun shaida wannan abin da ya faru da idanu sun gani ba shi kadai ya gani ba ina fata an gane yan uwa abu ne da an gani kowa duk mutanen gari sun san abin da ya faru ba wani abu ne da aka yi shi a koye ba malai ce intaha wannan magana da aka ɗauko daga ibn al-qayyim ta ƙare ta take a nan wajen ya ɗauko ta ne a cikin littafin akamul marjan qultu malam ibn malam wahid abdussalam bale yace ni kuma sai na ce wa ma zala dhabhu lil jinni hatta al-ana yace irin wannan yanka da ake yi wa aljannu fa yan uwa har yanzu ana yin sa inji malam wahid yace bai fa gushe ba ana yi ba fa wai an daina bane har gobe hajji ba ana yi wa aljannu yanka yaqumu bihi al-kahnatu as-sahara bokaye 'yan duba suna tsaya wajen aikata irin wannan aiki da yankawa aljanu allazina yattasiluna bil jinni wanda suke samun saduwa da aljanu ta hanyar tsafi da bokanci da cutar da mutane famin zalika malai ce to daga haka ne annana naral juhala yadhhabuna ila haula sahara muke ganin wasu daga cikin jahilai wanda ba su fahimci addinin su ba suna tafiya zuwa ga waɗannan bokaye 'yan duba madamfara liyahullu sihran dan a warware musu wani sihiri da aka yi musu auli wa aliju masru'an ko kuma a yi musu maganin wani wanda aljani ya shafa aw ma shabaha zalika ko wani abu makamancin haka daga cikin abubuwan da suke zuwa wajen bokaye dan a yi musu maganin sa malai ce fa yatlibuna minhum haywanat sai su bokayen su buƙaci dabbobi daga wajen masu zuwa wajen su kamar yadda masu zuwa su sun san ana nema a wajen nasu suna ji yanzu in masu zuwa suna ji bi ausafin mu'ayyana da wasu siffofi ayyanannu ce a kawo dabba iri kaza na sha gaya mana cewa duk wanda ka je wajensa ya ce maka ka kawo dabba bi sifatin mu'ayyana to wannan wallahi boka ne ce ka je ka kawo kaza amma kuma mai baka kaza ko mai fara da baki ko wacce ta shekara kaza a kawo zakaran da ya shekara uku ko a ce wake-wake ko a kawo ɗan bunsuru wanda yake baki kirin ba fari a jikinsa ko kaɗan ko ka kawo kaza ko duk wata dai siffa daga dabba mu'ayyana wannan boka ne saboda haka yan uwana da suke saurare na su ji wannan da kyau duk wanda ka je wajen sai ce ka kawo dabba iri kaza wallahi boka ne ba mutumin kirki bane kai sauri kai istighfari ka daga hannu ka nemi gafar Allah madaukakin sarki kuma ka gudu daga wajen sa kada ka ƙara dawa wajen sa boka ne zai tafiyan maka zai sace maka imaninka ne ya baka fanko wallahi imaninka farautar imani yake inda kudin aljihunka ma zai kwace da sauki idan kudin aljihunka suka tafi Allah da Allah sai baka wasu amma imani fa in ya sace maka imani fa akwai matsala Allah ya kiyaye mala yace sai su bukata a kawo musu wasu dabbobi da siffofi wasu ayyanannu thumma yadhbahunaha sannan sai su yayyanka ko kuma su yanka wannan dabbobin wa yulaqqiquna al-marida bidamiha sai su shafe jinin mara lafiyar da sai su shafe jikin mara lafiyar da jinin dabbar da suka yanka kamar da na mana bayani jiya galibi kamar da na faɗa daman sun fi amfani da jinin ne jinin ake samu sai amfani da shi kamar da na faɗa jiya to daga cikin hanyar da suke bi suna shafa jinin a jikin mara lafiyar ko a haɗa wani magani da shi a ce a je a shafa ko a je a ci ko a je a sha kamar yadda dinna ambata ko a zuba a wani ruwa da sauransu da kowa da kowa yake amfani da shi idan ana so ne a mallake mutane gaba ɗaya misali ce mutum wani mukami yake nema na siyasa ko wani abu sai a yi wani abu da jini a zuba garin magani a yi kulumboto a ce a je a samu wani ruwa da mutane suke amfani da shi idan a gida ne mace tana so ta mallake mutanen gidan gaba ɗaya sai a je ta yi musu abinci da shi kowa sai ya ci ka ci kenan ka cinye kanka Allah kiyaye to duk irin wani abubuwan haka suke yi ثم يأمرون برميها في بئر في بئر sannan sai su umarci wanda aka wanda ya yanka dabbar su ce aje a jefa shi a cikin wata wata galibi za ku ji an ce tsohuwar rijiya rijiyar da ruwan ta ya kafe irin za ku ga babu ruwa a cikin ta ruwa baya zuwa ko kuma a ce rijiyar da ta wuce shekara 30 ko 40 wasu shekaru da yawa dan galibi irin wannan rijiyoyin tsofaffin rijiyoyin nan da wahala ka samu babu aljanu a cikin su ina fata an fahimta to galibi irin wannan rijiyoyin da suke tsofaffin rijiyoyi amma daina zuba ruwa a cikinsu gaba ɗaya sun ma kafe to galibi kuma matattarar shaidanu ta da aljanu kamar yadda muka ambata daga cikin gurin da aljanu suke zama akwai me alhafur rami ko akwai rami to sai a sai a ce aje a jefa mushen ko kuma dama mushe ne tunda ba yankan Allah da annabi bane a cikin wannan rijiya sannan wa Allah yuzkaru smullahi alaihi afna ar-rami sannan kada a sake a ce bismillah ko a ambaci sunan Allah lokacin da za a jefa dabbar a cikin rijiyar dan idan aka ce bismillah aka jefa dabba a cikin rijiya to aljannin da suke ciki an haramta musu an fahimta kuma nasu ne dama to ba bismillah sai a je a jefa ta a jefa wannan dabbar wa hadha huwa adh-dhabhu lil jinni al-manhi anhu malai ce wannan shine irin yankawa aljanu da aka hana shi wa illam wa illam yatalaffazu adh-dhabihu bismi al-jinni ko da me yankan bai ambaci sunan aljanin ba kamar yadda na ambata mana je ko da me yankan idan ya zo cewa ya bismillah ya yanka amma wanda ya sa a yankan wane ne aljani ne kuma dan wa aka yankan dan shi to waccan bismillar ba za ta kore ba za ta warware wancan kafircin da ya ba mun sha maimaitawa yanzu kamar misali mutum ne ya je ya yi alola idan ya je ya yi alola sai kuma ya yi hutu ya yi tusa alolarsa ta kare ko ba ta kare ba ta kare wani zai ce ai yanzu yanzu na ganshi da alola ga ruwansa ga jikinsa na da damshin alola wannan damshin da yake jikinsa na ruwan alola zai sa a ce alolarsa ba ta kare ba ba zai sa ba ta riga ta kare to haka al'amarin yake dan mutum ya ambaci sunan Allah lokacin da yake yankawa aljanu ba zai sa kuma wannan yankan ya kasance a ce ba aljanu aka yi ba duk ɗaya ne saboda haka bai halatta mutum ya ci ba idan ka sani idan ka sani in baka sani ba to wannan afallahu amma salafa amma idan ka san cewa boka ne wannan dama galibi masu kawo masa aiki ne suke kawo masa dabbobin da ake yankawa to ka guji naman da ake ci ka guji duk naman da zai baka ya ce ka ci kada ka ci irin wannan ba a cin naman hannunsu kai da ba kai kai aikin ba kenan shi kuma da shi da wanda suka zo wajensa to dama sun san inda suke Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce wa innamal a'malu binniyati saboda su ayyuka gaba daya Allah madaukakin sarki abin da yake kallo a cikin su shine niyyar da mutum yayi aikin dan su ba abin da mutum ya faɗa ba Allah madaukakin sarki ya san abin da ka kudirce a cikin zuciyarka lokacin da zaka yi aiki ko da ni ka boye mun ka ce dan kaza ne Allah da ya halicci zuciyar taka yake sarrafa ta zaka boye masa ne za ka ɓoye masa ba ya sani mala ce wa zabihu li ghairillahi shi ko wanda yake zuwa ya yanka wa wani Allah mal'unun wannan tsinanne ne fa fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihi muslim za mu ji wanda ya tsine masa ne min hadith ali ali bin abi talib radiyallahu anhu daga hadisin ali bin abi talib Allah kara masa yarda kale ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace la'anallahu man zabaha li ghairillah Allah madaukakin sarki ya tsine wa wanda ya yanka wa wani Allah yan uwa kun ji wanda ya tsinuwar shine Allah madaukakin sarki yawa shine Allah madaukakin sarki mafi sharrin mutane kenan man la'anahu man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira qul a'unabbi'ukum bi sharrin min dhalika masubatan inda Allah bana ba ku labari mafi sharrin makoma a wajen Allah ba mutumin da ya fi kowa sharrin makoma a wajen Allah waye shi sai Allah ya ce malla ana hullahu shine wanda Allah ya tsine masa albarka Allah ya kiyaye to duk wanda yake yankawa nan Allah tsinanin Allah ne Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka to me zafi yan uwa ko me zaka samu a duniya na a ce Allah ya tsine maka albarka dan Allah ko me zaka samu karkashin wannan aikin naka kowace irin duniya zaka samu karshe dai rayuwar za ka yi ta ne ka mutu kuma a ji a saka a kabari idan aka saka a kabari duk wannan daɗin daga lokacin ya kau za kuma ka je ka rinka fuskantar wannan tsinuwar da aka maka ne daga nan kuma har ƙarshen rayuwarka Allah ya kiyaye to ƴan uwa wannan shine abin da malam ya kawo mana game da yanka wa wani Allah to akwai dan bayan da nake so dan mana kaɗan kan mu wuce wannan gabar shine ƴan uwa yanka a addinin musulunci kala kala ne yawa don mu fahimta bi tafsilin abin ko yanka addinin musulunci kala-kala ne akwai yankan da yake na wajibi na dole yankan da yake na wajibi na dole shine kamar yankan mutumin da ya bakance mutumin da ya bakance ce ya ubangiji idan ka bani wani abu ko idan na samu nasara a kan wani abu zan yanka dabba iri kaza to idan Allah madaukakin sarki ya cika masa wannan abin dole ne ya je bismillah yanka wannan dabba da ya alƙawari ya sadaka da namanta irin wannan yankan shi dole ne wajibi ne ko kuma yankan da yake na hadaya yankan da yake na hadaya ko fidiya hadaya shine mutumin da yake yayi aikin hajjin tamattu'i ko kirani tamattu'i ko kirani su ake wa yanka saboda haka akwai hadaya da mutum zai yanka idan ya gama wannan dole ne wajibi ne sai mutum yayi sai idan ba zai iya bane ba shi da dama sai yayi azumi guda uku a garin maka in ya dawo ya bakwai haka ne yawa ya azumi guda uku a garin maka idan ya dawo sai ya bakwai shine Allah ya ce tilka asharatun kamila azumi goma kenan fidiya kuma shine mutum ya ɗaya daga cikin abin da ake ce musu mahaduratul hajj mahaduratul hajj akwai abin da aka hana a aikin hajji misali mutum ya aske kansa lokacin da yake da ihrami ko mutum ya yanke farcensa ko mutum ya rufe kansa da akwai matsala ba a rufe kai ko mace ta sa niqabi duk waɗannan abubuwan idan mutum ya yi su to fa sai yayi fidiya sai ya zubar da jini ko ya zubar da jini ko ya yi ciyarwa ko ya yanta bawa ko abin da dai ayat ta ambata to shi ma wannan duk abu ne da yake na wajibi sai an yi shi akwai yankan da yake shi ba wajibi bane amma mustahabi ne mustahabi ne ko kace sunna ne kamar yankan layya da yanka na aqiqa layya shine yankan da ake yi da sallah babba to wannan yankan zancen da yafi inganci ba wajibi bane sunna ce mai karfi ana bukata mutun yayi to wannan yankan a shi mustahabbi ne ko kace sunna ne haka nan yankan da ake wa yaro idan an haife shi idan yaro ya kwana bakwai sai a sai dabba a yanka masa wannan shi ma mustahabi ne shari'a tana so idan namiji ne a yanka masa raguna guda biyu ga mai hali in mace ce a yanka mata rago guda ɗaya in ko babu hali duk abin da ya samu sai a yanka ko dan akuya ko akuya ko ragon duk abin da ya samu sai a yanka wannan shi ma mustahabi ne dukkanin su ba wajibai bane akwai yankan kuma da yake kawai mubahi ne kawai aka ce mubahi ne kawai shine ja'izi ne ya halatta ba wanda zai ci kana da wani lada akan sai yanzu kaga da abin da aka ce na wajibi da abin da aka ce mustabi duk in kai su kana da me kana da lada ko amma ja'izi ba shi ja'izi kawai abin da yake ya halatta ya halatta kawai ba yin su ba laifi bane barin su ma ba laifi bane saboda ka baka baka da wani lada akan sa shine kai mubahi to irin wannan kan shine kamar yanzu haka kawai ka bushi iska ka shiga kasuwa ka je ka siyo rago ka yanka ka ci dan ka ji daɗi wannan mubahi ne ko ka je ka siyo kaza ka yanka ta wannan mubahi ne duk ya halatta ba wanda zai hana ka kamar irin yankan da mahauta suke yanzu misali su yanka dabba a je a sayo da mutane duk wannan mubahi ne ya halatta saboda haka wannan yanka ne na mubahi to akwai yankan kuma da yake shi yanka ne na haramun ina fata an fahimta yanka ne na haramun duk wannan yankan bai halatta a ci shi ba koda an koda kuwa an yanka shi bai halatta a ci shi ba shine dukkanin abin da aka yanka ba ambaci sunan Allah a kansa ba wannan bai halatta a ci shi Allah madaukakin sarki ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi ko kada ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba idan mutum ya zo zai yanka sai bai ce bismillah ba sai yanka dabbar to malamai sun yi magana guda biyu suka ce in ba da ganganci ba mantuwa ce babu laifi za a iya ci tunda a cikin zuciyarsa ya kudare bismillah fitowa ne bace ba ya manta an gane to wannan za a iya ci za a iya ci ko da bai bismillah ba amma idan da ganganci ya ƙi bismillah bai yi bismillah ba da ganganci aka yanka to haramun ne a ci wannan dabba ba za a ci ta ba ina fata an gane yawwa haka nan irin yankan da ake a ce misali a ce a yi addu'a ko a yi sauka ko a yi wani ba a ce dole sai an yanka ba wai yankan ne abin da yake na rashin kyau ba a'a a wajabta a ce duk wata addu'a da za a yi sai an yanka irin wannan ba daidai ba ne shari'a ba ta zo da wannan ba akwai wanda suke gani ma cewa a idan aka yi wata addu'a ko aka sauka alkur'ani in ba a yanka ba yankan bai yi ba ko addu'a ba ta ba to wannan ba daidai ba ne da ban sani ba ko har yanzu akwai irin wannan ra'ayin da ana gaya mana cewa duk mutum ma wanda ya sauka alkur'ani ba a masa yanka ba ya hauka cewa yake to kaga wannan sai kaga zance ne kawai irin na mutane saboda zaka ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai da aka saukan masa da alƙur'anin daga farkonsa zuwa ƙarshe gaba ɗaya ya iya shi sannan karantar da sabai haka ne ko ba haka ba to da ya gama karanta alƙur'anin a gama saukan masa wace irin dabba yanka waye mai yankan kuma a ina aka yanka ta ina fata an fahimta yan uwa babu wannan a cikin shari'a ce dole ne wa idan kai sauka sai an ma yanka in ba haka ba za ka hau ai da ma hukatan da yawa ko warai da gaske wannan ba duk ba daidai bane irin wannan idan mutum zai yanka dabba haka kawai ya bismillah ya yanka ta ya ce ya yanka dabba ne don ya yi sadaka da naman tawassuli Allah maɗaukakin sarki ya biya masa wata bukata wannan babu laifi abu ne mai kyau kamar kai ne yanzu ka ciyar da abinci ka dafa abinci ka ciyar da mutane ka ce Allah maɗaukakin sarki ina da wata bukata saboda wannan aikin da ne na tallafawa marasa ƙarfi Allah ka biya mu bukata ta wannan abu ne mai kyau yayi babu laifi to amma haka kawai mutum ya ce idan aka yi addu'a abin da yasa nake jaddada mana wannan akwai wanda suke da irin wannan ra'ayin cewa idan aka yi addu'a ko aka yi sauka ko aka yi kaza dole sai an zubar da jini dole sai an zubar da jini akwai lokacin wani lokaci da za mu jarabawa a makaranta makarantar boko aka ce za a zo a yi sauka aka zo aka yi sauka shi ne suka ce wai ai dole sai an haɗa kuɗi an zubar da jini in ba haka ba akwai matsala addu'a ba za ta shiga ba to irin waɗannan abubuwan za ku ga sun shiga zuciya da yawa daga cikin mutanen mu gaskiya kuma wasu sun yarda da su sosai sosai wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane yan uwa idan kai addu'a Allah madaukakin sarki la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum Allah zai da wani jininka me Allah zai da naman dabbar abinda Allah zai da shi kuma ba shi yace kai ba saboda haka a daina kirkiro abinda Allah bai ce ai ba kuma a jingina wa Allah a ce dole sai ayi har a ce idan mutum bai bi Allah madaukakin sarki zai masa wani abu wannan ba daidai bane yan uwa sannan abu mafi hadari shine kuma yankan da yake na shirka shine irin yankan da muke bayani akan sa shine mutum ya yanka wa wani Allah mutum ya yanka wa aljanu wannan kuma shine mafi hadari shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la'anallahu man dhabaha li ghairillah Allah ya tsine wanda ya yanka wa wani Allah bayan ya fita daga addinin musulunci a irin wannan galibi kan taso ne daga shedanin aljanu idan boka ya bukace su akan wani aiki da suke so su gudanar za su ce aikin zai yi amma sai an yanka dabba iri kaza a je a samu dabba iri kaza da iri kaza da iri kaza a je a yanka ta wani lokaci sukan ba da abin da za a yi da dabbar a yi kaza da kaza da ita wani lokacin kuma abin da suke cewa kawai shine a yanka ta jinin a zuba shi a waje kaza namu kuma a je abin da za a yi da shi to shi kuma wanda yake aiki da su din sai ya je sa a tsawo wannan dabbar a je a aikin da ita wannan wannan kuma shirka ne bayan haramcinsa shirka ne bayan haramcinsa wasu kuma su ba wai na bokancin ba ne kawai na damfara ne yan uwa ya kamata a fahimci wannan wallahi ko wasu ma ba bokancin ma ba su iya ba wallahi damfara ne kawai su cinye mutane kaji ka zo tun da kai ba gidaje ne warai da gaske ba gidaje ne kai wawa ne kai susu su ne kai bukata ta taso maka ba za ka gaya Allah ba ka tafi wajen wani eh shi kuma da shi kuma da yake ya fi ka wayo gashi kana ganin sa dan kauye ashe kai ne dan kauye warai da gaske yawa sai sa ka a gaba ya sa ka a lungu yawwa daman an kwana biyu ba a ci abinci ba sai ce a ji a kawo kaji kajin na a yanka a shiga da su a miya ba ya more ba kenan ya more kwarai da gaske kuma na can kana can ka kawo masa ba wai tsafi ba wai ba wai aljini ne ya ce a kawo wallahi shine kawai aljini wallahi ba wani aljini ne ya ce a kawo shine aljinin kansa da kansa akwai irin wannan da yawa wallahi saboda haka sai sai a rinka lura sai a rinka lura Allah madaukakin sarki ya sama da to menene ma zaka je wajen mutum a ce sai ka kawo dabba ne yan uwa dan Allah mu kalla wato duk mutumin da ya sanya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a gaban sa wallahi ya huta ka kalli rayuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan uwa wallahi zaka zauna lafiya ba wani wanda ya isa ya damfare ka yanzu tun da kake kai shi ka taba ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko sayyidina abubakar ko sayyidina umar ko sayyidina usman ko ɗaya daga cikin manya manyan sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'ina wasu wani abu ya ta musu musu an ce aje a kawo ta dabba a yanka dan Allah washe ka taba ji a cikin hadisi duk hadisan da aka rawaito gashi na ana ta karantawa dukkan su gaba ɗaya babu wanda aka boye gaba ɗayan su ana ta karantawa ka taba ji an ce wani daga cikin su ya ce a kawo masa dabba kaza a yanka saboda bukata dan Allah ka taba ji mutane dubu nawa suka zo wajen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe neman bukatun su sai da Annabi ya ce ka je kai alula kai rak sallah raka'a bi ka karanta addu'a kaza ba haka bane ka je kai abu kaza ka je ba haka ba haka Annabi yake koya musu ba washe muka taba ji annabi ya ce aje a kawo dabba to annabi bai yi abu ba sahabbai ba su abu kwata kwata babu shi saboda Allah kai kuma ka je ka rinka dauka kana kaiwa wa kake koyi da shi kenan kuma kai musulmi ne musulmi ne kai kullun sai ka ce kai ne masoyin annabi kai ne masoyin annabi amma kuma aikin ka yayi hannun riga da aikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah subhanahu wataala ya samu dace amin za mu dakata anan yan uwa insha Allah ta'ala saboda lokaci yayi na'am na'am akwai waɗanda misali za a gani kamar basa mutum ko watan yaro na'am ba wai bukata su ke ajiya yin kauna ba ne kamar da ba eh amma za a buƙaci wani abu misali kamar riga eh ƙwarai abin da yake cewa shine kamar idan yaro ya bata akan waɗanda aka akwai waɗanda ake zuwa wajen su kuma ba cewa suke a kawo dabba ba amma sukan nemi asar ne na mutum an aka ce asar shine suke kamar a kawo rigarsa a ce rigar da ya cire daga ƙarshe ko a kawo warin takalminsa ko a kawo hula ko a kawo wani abinsa to ai wannan shi ma na ɗaya daga cikin abin da ake gane boka da shi yan uwa duk mutumin da ka je wajen sai ce ka je yi maka wani aiki ya ce maka ka kawo abu kaza na wani wallahi boka ne wannan kowane ne boka ne ce aje a samu warin takalminsa aje a samu ƙasar da ya taka a ji a samu rigarsa a samu kaza wallahi yan uwa wannan boka ne ina ji amin karanta alamatun yu'rafu biha sahir ko alamomin da ake gane mai sihiri da su daga ciki akwai yatlubu yatlubu sahir athar al-marid shi bokan zai nemi wani daga cikin asarin shi mara lafiya ya ce a kawo rigarsa ko hulasa ko wani abu wannan shi ma alama ce ta bokanci tunda misali a ce yanzu yaro ya bata kai kana nan wajen a unguwarku a zaune a inda kake to ta ta za a ka gane inda ya bata yan uwa mu kalli abin da kyau yana can wani waje ya bata kai kana nan a zaune ni me yasa ban sani ba dan Allah kai wa kanka kai wa kanka tunani irin wannan kai me yasa baka sani ba ya fi ka basira ne ko wahayi ake masa yanzu yanzu inda yaran da yake idan ba 'yan sanda ne suka baza koma ba wannan ya je na abu nan abu nan har Allah maɗaukakin sarki sa a dace ko a kawo shi gidan mai unguwa a yi cigiya amma fa yana nan a zaune wasu ya bincika ya ce a je a duba kaza waye ga masa ka kalla da kyau ka gani waye ga masa shin wahayi dan bai yanke bane har yanzu ana wahayi wannan fa gaiba ne wani abu ne da kai baka san shi ba waye ga maka to kai waye ce maka idan ɗanka ya bata zaka je wajen wani a ce wa a nemo shi wa ya ce maka ana haka mu muke ba da gudunmawa irin waɗannan abubuwan yan uwa ɗana ya ɓata ko wani abu na ya ɓata ko amin sata sai in ce to wallahi duk wanda ya sata nan sai ya mutu shekara sai a ce za a ƙulla ciki ko ƙulla hanci ko ƙulla menene da sauransu duk aina aina ake irin wannan abubuwa mu daina cakuɗa addinin musulunci da abubuwan da ba su da alaƙa da addinin musulunci yan uwa mu daina yi wani za ga wallahi ahlus sunna ne sosai ahlus sunna ne amma sai abin sai taso sai ya ce to wallahi duk wanda ya abu kaza sai an yi kaza ba na mantawa ba na mantawa muna muna noma irin injin da ake ban ruwa da shi sai aka sace na wani makwacin mu ne makwacin gonan mu ne tayar muke da shi saboda haka sai zo yace ya rantsa da Allah gobe goben nan tsako zai tafi wallahi tsako zai tafi duk wanda ya dau injin nan wallahi tallahi sai ya mutu wallahi iko Allah kafin dare sai ga injin ya dawo wallahi wannan ina ga muku ni a gaba na aka yi makocinmu ne ya zo ina bashi ina bashi baki ina cewa babu ke ne aka rama kallon riƙe wa'azin ka wallahi ba zan ji ba wallahi abin da ya ce min kenan ce mun riƙe wa'azi na wallahi ba zai ji ba ce wallahi sai ya tafi tsako gobe goben kuma sai ga injin ya dawo to kaga shi wanda ya dau injin bai ji tsoron Allah da zai kama shi akan sata inji ba amma ya ji tsoron tsakuwa ya ji tsoron tsakuwa kai Allah kiyaye amin yan uwa zamu dakata anan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace amin abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi
wannan ba su da kirki na ga ya san su Allah ya san su ba su da ke zannan ya sune sanadiyar rayuwa su wallahi network ɗin ƙasan nan kuma wallahi kawai duba ne na ga lokacin da nake tsohon ya ɗan wuce da wani